أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدري والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفري bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin karatun yaƙututul farida mun zaci za mu gama shi karatun da ya gabata allah bai ba mu iko ba amma in allah sanatala ya yarda yau ne za mu katamar wannan littafi kamar yadda muka yi addu'a allah ya nuna mana kamar yadda muka fara shi lafiya ya nuna mana mu ga mun gama shi lafiya to alhamdulillah Allah ya kawo mu wannan rana inda za mu cike wannan littafi mai albarka cikin ɗariƙan tijaniya. Allah ya saka ma mawallafin da alkhairi. Na'am.
وقد تم بالحمد الحمد الذي رمت نزمه فجاء بحمد الله آسن منيتي وآسي بمنية الحبيب وأركا بجا قرش القربى بأسنى قصيدتي فخذها مواهبا على يد مذنب غريب غريق في ذنوب عزيمة فيا رب فرحمنا بماد العناية ومن كل حول فرح فهمنا وبلية وما لي سواك في الرخاء وشدة وإني لمنزل ببابك ضيأتي وعفوك أرجو أنت أوسع رامة برامتك ارحمنا بفضل ومنة ومن بوصل مدرج كل ما مدى من الأمر دائئا بلا زاد ريلتي وكل سعادة وأبدل جذبة وأوسع فيدة وأدوم وصلتي بجاي النبي ومن بجاي النبي ومن هوته الأباءة وجاي محمدية الأحمدية فيا رب صل بالفريدة سرمدا على المصطفى والآل في كل لمهة وصل على أصلي وفصلي وإخوتي وكل مويد من إنس وجنتي نعم وقد تم بالحمد الذي رمت نزمه haƙiƙa abin da na nufi in tsara su ya cika da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, فجاء بحمد الله أحسن منيتي mafificin burina ya tabbata, a yanzu ya cika da godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
نعم وأحسب بمن Wa asi ka kirga baitocin wannan waƙan, نعم bi muniyatul habibi na yi shi adadin muniyatul habibi ne, wato burin masoyi, نعم wato abin da adadin li- baitukan ya gutu da fariya kenan, ɗari biyar da hamsin da biyar.
نعم Wa arrika kuma ka fitar masa da tarihi, نعم ta ka fitar masa da tarihin date din rubuta wannan littafi bi ja ƙorashi بجا قرش da ja ƙorashi an yi shi ne daidai hijira na shekara ja ƙorashi Mm.
shine hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari uku a ɗaya da ɗari uku da goma sha shida نعم.
dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida an gane نعم wannan kenan kaga wannan yana gaya maka cewa imamun nazifi ya wallafa wannan littafin ya ɗan shekara arba'in da shida yana shekara arba'in da shida ya rubuta wannan littafi نعم domin shi an haife shi jiran shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in ne an gani kaga an kai a cikin dubu ɗaya da ɗari uku da sha shida dates ɗin rubuta wannan waka in ka cire shekarar haihuwansa zai baka shekara arba'in da shida ne to yana shekara arba'in da shida ya rubuta wannan munatul murid ɗin afuwan wani kuma munatul murid ya kututul farida نعم to
نعم آه، فخذها مواهبا على يد bi asna qasidatin ko ko ba haka bane bi jagora shi مم.
shil qurba مم.
bi asna qasidatin da mafi dadin qasida fa khuza ka karbe ta Na'am, mawahiban.
mawahiban wannan alfarma ce wato ah, baiwa ce da ta zo min daga ah, ka karbe ta a matsayin ta baiwa ce daga Allah subhanahu wataala ala yadi musnibin wanda ta zo a hannun bawa mai zunubi garibin garibin bako fi zunubin azimati garibin wanda yake bako garikin kuma wanda yake nitsatse fi zunubin azimati cikin zunubai masu yawa masu girma na'am fa ya rabbi farhamna bi mahadil inayati ya Allah ka ji kanmu da tsan- dan girman tsantsan inayarka na'am wa min kulli hawlin
famina fahmina ka wa- kiyaye mu daga dukkanin wani bala'i da kuma dukkanin wani bala'i na'am wa mali siwa fatin raka'i wa shiddatin Allah ba ni da waninka a cikin daɗi da tsanani wa inni lamunzilun bi babika dai a ci Allah ni na saukar da iyalaina da kaina a ƙofarka da ɗan ƙanƙanin aikina wa afwaka arju an kuma rahamanka kaɗai nake kwaɗayi awsa'u anta ausau rahmatin kai ne mafi mai yalwan- mai yalwataccen rahama mafi yalwataccen rahama na'am bi rahmatika rahamna ka ji kanmu da rahamanka bi fadlin da falalanka wa minnati da baiwa na'am wa munna bi waslin mudrikin kulla ma mada ka taimake mu da saduwa mudrikin mai sa- saduwan da zai riskar da mu an gane Mm, na'am.
duk abin da ya shuɗe na'am min al-umri da'ian wato saduwan da zai riskar mana da duk abin da muka ras duk abin da ya gabata min al'umar na rayuwa da'i'an wanda yake ya tozarta bila zajira rihilati ba tare da guzurin tafiya ba na'am wa kulli sa'adatin wa afdali jazbatin sannan kai mana baiwa da dukkan arziki da fiyayyen ja daga gurinka wa awsa'i faidatin kai mana baiwa da maficicin kwaran- kwaranye waduwan musulati da dawwamamman saduwa bijahin nabi wa man hawatul bijayin nabi zaka ce bijayin nabi wa man hawatul aba'atu bijahin nabi wa man hawatul aba'at dan alfarman annabi da wa'inda bargo ya tattaro su wa jahi muhammadiyatin ahadiyyatin dan ahadiyyaci dan alfarman hadara muhammadiyya da halara ahadiyya fa ya rabbi salli bil faridati ya ubangiji kai salati salati da wamamme da kuma salatul fati za ka yi wannan salati على المصطفى كيس- والآل في كل لمحة kai salatin ga mustafa manzon Allah da iyalansa cikin kowane kyakkyawa وصل على أصلي وفصلي وإجوتي ya Allah kai salati ga asalina kuma kai salati ya iyaye kenan نعم.
wa fasli kuma kai salati ga 'ya'yana waɗanda suka rabu daga ni وكل موحد من كيس- إنس وجنة kai salati ga dukkanin wani mai kaɗaita ka نعم mininsin cikin mutane wa jinnati da kuma aljanu katimatun بحبد وشكر قد كتمته akwai ضائعا anaku to wato shi imamun nazifi mun ce za mu kawo takaitaccen tarihinsa نعم
a shi dai imamun nazifi an haife sa ne a wani gari ana ce mishi aitakan نعم an gane مم.
wani gari ne daga cikin jihohin susa مم.
shi za ki ce mishi asusi نعم Allah ya sa an gane hijiran shekara 1270 an gane نعم a sunansa Muhammadu Fataha bin Sayyidi Abdul Wahid bin Sayyidi Hassan bin Sayyidi Muhammad bin Sayyidi Hassan bin Sayyidi Ahmad bin Sayyidi Ali bin Sayyidi Ibrahim bin Sayyidi Mas'ud bin Sayyidi Muhammad bin Bani Sur- ah, Bani Sura An-Nazifi ya rasu daren Litinin wanda ya daidai da 20 ga watan Zulhijja jihar shekara 1366 ya tashi tashi na nagarta a garinsa ya haddace alkur'ani bai wuce shekara bakwai ba duk ɗalibai suna kwaɗayinsa Allah ya sa an gane نعم sannan bayan haka kamar yadda na gaya muku shi duk ɗalibai suna kwaɗayinsa suna makinsa domin shi baya wasa kamar yadda yara suke wasa shi tun yana yaro baya wasa Allah ya sa an gane sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsawaita rayuwansa yana daga cikin albarkansa yana daga cikin albarkansa yayi zamani da shehu suka yarda ayyashi yayi zamani da sayyidi bakiri ya mai zamani da shehu ibrahim yi mana saboda Allah ya tsawaita rayuwa shi sai da ya shekara 96 a duniya بشير إبراهيم سنة
ya yi zaman da shi wani ku wanda shi da abin da na sani haɗuwansu ban sani ba
نعم Allah ya sa an gani ya yi zaman da shi Ibrahim saboda shi lokacin da aka haifi shi Ibrahim ma yana shekara hamsin shi kuma lokacin da ya rasu shi Ibrahim na da shekara arba'in da shida ka gane lokacin da shi imamun nazifi ya rasu shi ibrahim na da shekara 46 in ka ce 50 46 zai baka nawa 96 adadin rayuwarsa kenan so da ka tun shi yana shekara 50 aka haifi shi ibrahim ta ga lokacin ma ya tsufa sosai Allah ya sa an gane sannan yana da shekara 25 aka haifi shi suka yi rajul ayyashi yana da shekara 6 aka haifi imamul abul ahsan al-baqili yana da shekara wannan kenan yana da shekara hamsin aka haifi maulan mushi ibrahim Allah ya sa ku ga gane shi yasa sho suka da ayyashi ya rasu shi ibrahim na da shekara arba'in da uku kaga sho suka da ayyashi ya girma kusan shehu shi kuma da shekara ashirin da biyar ne sho suka yi raju shi kuma imamul baƙil ya girma shehu da shekara kusan sha tara ne imamun nazibi kuma ya girma shehu da shekara hamsin ne ka gane da kyau lokacin da shi suka rajula ya shi ya rasu shobara na da shekara arba'in da uku lokacin da imamul baƙil ya rasu shobara na da shekara arba'in da takwas lokacin da imamun nazifi ya rasu shobara na da shekara na arba'in da shida sau da shi shi suka rajula an haife shi jiran shekara dubu ɗaya ɗari biyu da casa'in da biyar shi kuma imamul baƙil jiran shekara dubu ɗaya ɗari uku da ɗaya shi kuma maulam shobara an haife shi jiran shekara dubu ɗaya ɗari uku da ashirin Allah ya sa an gane shi imamun da zifi ya yi shekara casa'in da shida a duniya shi kuma suka yi raji ya yi shekara sittin da takwas shi kuma imamun baƙil ya yi shekara sittin da bakwai a duniya ka gane shi kuma shi an sai ya yi shekara saba'in da biyar ko mai saba'in da biyar biyar ke sahibul faidati to da haka shi imamun da zifi duk wa'annan duk ukun da na gaya muku sun yi zamani ɗaya dukansu sun yi zamani ɗaya dukansu a sho suka yi raji ya fara rasuwa sannan sai imaman da zifi ya rasu sannan sai mamul baƙiri ya rasu sho bara shi na karkin rasuwarsu an gane to wannan kenan don haka yana da yana da daraja sosai darajoji sosai sosai Allah ya sa an gane mutum ne mai tsananin kula da ɗariƙan tijaniya farko da ya karɓi ɗariƙan nasiriya daga nan bayan aka sai karɓi ɗarikan shi Ahmad Tijani a wurin Ahmadu Mahmud wanda muka gaya muku nasabarsa a baya. Ai mun gaya muku ya karɓi ɗarika wurin mutane da yawa yana daga cikin akwai Ahmad Mahmud Hanini kin Imamul Hanini. Ya karɓi ɗarika a hannunsa hijira shekara dubu da ɗari uku da tara. An gane? Kuma ya dawo ya zauna a garin Marakish. Hijira shekara dubu da ɗari uku da sha bakwai. A nan Marakish ya gina zawiyar sababba wanda har yanzu tana nan. Me ne? har yanzu ka rubuta zawiyar imamu nazifi za ka ganta babban zawiya ne za ka ga wazifansu da sauransu Allah ya sa an gane to wannan kenan ya karɓi dariƙan shi Ahmad Tijani kamar da na gaya a gurin Ahmad Mahmud Alhanini wanda shine ya fara masa ya musu afwan shine wanda ya musu izini a cikin dariƙan Tijaniya jiran shekara 1309 sannan bayan haka ya yi masa ijaza cikin dariƙan Tijaniya jiran shekara 1310 Allah ya sa an gane to wannan kenan yana da girma sosai ya wallafa littafai da yawa da gaskiya akwai yaqutul farida da muka karanta yanzu akwai sharhin ta durratul khadida akwai karama sharhin ta zubdatul khadida zubdatul khadida sharhi ne karami na yaqutul farida din nan yana da littafi da rubuta sunanta zubdatul irab akan nazamin qawaidul irab yana da littafi mai tsadan gaske dibul fa'i inna lillahi fil wirdi sa'i fi salatul fatih inna lillahi a daure a mallaki ɗibul fa'i ta iya samun ta akan wato salatul fatih ne gaba ɗayan ta ba wani salati din ya gama salatul fatih sai ya ce Allah dan albarkan salatul fatih sai ya tawassuli ko ya ce Allah ka ninka ta zuwa adadi kaza sai ya gama salatul fatih ne gaba ɗayan ta kaman jihazu yanda ka san dai a sunan littafin nan abin nan dalailul khairat amma shi da salatul fati ke tawassuli Allah ya sa an gane to wannan littafi ne mai tsada sosai sosai yana da littafai da yawa yana da ga sunan kasidan nan yayi ma yayi takmisi na kasidan wuturiya ma Allah ya sa an gane sune yana da shari'in hamziya shi ma hamziya shari adradatul ibriziya ka gane ta ibriziya din nan to din nashi ne Allah ya sa an gane wato dai a takeice babba ne shehin sama babba ne a ɗarikan tijaniya yana da tabbataccen kafa a wannan ɗarika namu sannan ya yi wa ɗariƙan tijaniya aiki sosai sosan gaske an fahimta wannan kenan sannan bayan haka ah, game da tarihinsa ya zo cewa ah, da yawan malamai suna girmama sa musamman malaman ɗariƙan shama da tijani kuma ce shi ne wannan baitin wanda ke cewa malifil kauni siwar rahamani wal mustafa wa sheki na tijani an ce shi ne wannan baitin an gane Eh, ya tsufa sosai ya girma Allah ya tsawaita rayuwansa Allah ya sa an gane to wannan kenan sannan kuma ah, kamar yadda na faɗa shi ya karɓi ɗariƙan nasiriya bayan nan ya dawo ya karɓi ɗariƙan shahamar tijani Allah ya ƙara masa yadda da yawan malamai akwai laƙabin da suke masa an ce shi Ahmadu suka yi rajul ayyashi yana masa laƙabi da abul fatih eh ko ya ce abul fatih wal mawahib yana girmama sa saboda girmansa da abin nan ɗinsa an fahimta da kyau sannan kuma ah, ah, akwai wani kisa wanda ah, shi wannan ma imam shi suka ayyashi ya kawo cewa a in ka duba wannan littafin gashi nan jinayatul muntasib al'ani an gane yana can ba zan iya gane inda yake ba in ka duba shi ma ya yabe shi a cikin littafin sosai sosai yana cewa innahu sayyidun nazifi nashara alamu ta'alifahu fi dariqati bima shahida lahu fi kasratiha wa ifadatiha lil umum wal khusus an gane wato shugaba ne imamun nazifi wanda ya yada littafansa wanda littafansa ya yi kara da duniya ya amfanar da duniya baki ɗaya da ita Allah ya sa an gane to wannan- sannan bayan haka imamul baqili almajin imamul baqili ya kawo a cikin littafinsa ajubatul baqiliya fi tarbiyyati bid dariqati tijaniya wata littafi ne mai tsada almajin imamul baqili ya rubuta ta game da tambayoyin da aka yi ma imamul baqili ana ce masa sayyidi amin muhammad al-fadawaki an gane da kyau to ya kawo cewa imamun ya kawo cewa shi imamun baƙili ya yaba imamun nazifi yana cewa shi imamun nazifi yana daga cikin manya-manyan arifai wanda masu kulawa ne da Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya yi inkari gare su Allah na jarabcin shi da shafewar basira Allah ya sa an gane sannan kuma ya ba da wani labari wata rana imamul baƙili na tafiya kawai sai ah, ah, yana cikin tafiya a hanya sai ya ga shi Ahmad Tijani shi Ahmad Tijani ya ce kai maza maza ka je garin Fas shi man shi Tijani ya ce mishi adriki shekin na shekan nazifi adriki shekan nazifi faka dittama wa alaqatilihi wa abtau bi zalika yace ka je ka riske shehu Muhammadu nazifi je ka garin Fas ka riske shi ga su can sun sun sun yi ijma'i akan za su kashe shi sun ba da fatawa a kashe shi mutanen garin malaman garin Fas saboda ya cikin Ibul Fa'i yayin magana ya ce ita salatul fati min kalamin lahil kadim maganan Allah ne da dadi ka gane to lokacin maganar tana sabo sai aka fa- sarki Sultan Suleiman kama ke ce mishi ya ba da fatawa akan cewa a je a kashe shi Imamul Baqi Imamul Baqi Sheikh suka yi radil ayyashi yana abun Imamul Baqili yana tafiya kawai shi jani ce mishi adriki shekan nazifi je ka riske shi faƙad ajma'u alaƙatilihi fa fito bi zalika daga nan ya je garin fas ya zaunar da su ya busa musu ruhin yaƙini da ya shi lokacin na ji da samartarsa shi ko ya tsufi imamu nazifi yana ji da samartarsa ya je ya busa musu ruhin yaƙini ba haka bane kunji kunji ya fitar da bayanin yayi bayani filla filla sannan sai suka ce eh mun gane mun gane a da ayi daya aiki sannan kuma shine ya ƙara kalmatu sayyidina a ƙarshen waziba ayin kun kula dil down za karanta na ɗari ga zaka ce Muhammadu Rasulullah alayhi salamullah ka kula da kyau ka karanta littafin ɗari an an zo gurin sayyidina Muhammadu Rasul an an gama la ilaha illallah an gama sai da ce Muhammadu Rasulullah sai da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to shi wa Muhammad Nazifi shi ya ƙara sayyidina Muhammadu Rasulullah alayhi salamullah akan wannan garin ma ya ci wuya Eh, Allah ya jarabta shi da inkari. Allah ya sa ku an gane. Keɓantacce ne babba. wannan kenan da haka saboda yanayin lokaci bana so a ja lokaci kamar jiya um, bana so a ja lokacin ya tsawo kamar na jiya Ah, to shi dai a takaice imamun nazifi sannan kuma ya karba dariƙa wurin mutane da yawa in kana so ka tuna wannan ka je gurin ijaza shi da muka faɗa ai mun faɗa ya karba gurin wannan ya karba gurin wannan ya karba da kuma ijazojin da ya samu da haka in daidai baitin da ke cewa fa baini wa bainahu salasa wa sa'idan wa sintani fi ala asani da urwati Allah ya sa an gani to wannan kenan na'am mu je katiman wurinka نعم بحمد كاتمة katimatun cikawa بحمد وشكر قد كتمته ضائعا bihamdin da godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala wa shukurin da yin godiya dai ga Allah subhanahu wata'ala karkatamtu ko ضائعا
karkatamtu da'iyan na cika wannan wannan littafi ina mai biyayya نعم تقبل بمهد الفضل ya ubangiji ya ra- ya ubangiji na takabbal ka karba faridati wannan ya gudul farida ta bi madil falili dan tsantsan falalanka لا وورث لنا فضل العلوم اللس- saniyatan ka gadar mana da falala da ilmoma maɗaukaka نعم وهبية من نبهور للدنيا da kuma ilimi wahabiyya wanda yake na baiwa an gane wa allamnahu min ladunna kenan shi yasa ce min abhurin ladunniyati ladu- laduniyatin wa wahabiyatan min abhurin ladani wa wahabiyatan min abhurin ladaniyati an gane ويسر لنا تقبل بفضل تقبل بما ذي الفضل ربي فريدتي وورز لنا فضلا علوما سنية ووعبية من أبهر اللادنية كاجي لادنية يا بتا تا ويسر لنا شرحا هفيلا مهذبا ويسر لنا الله كسوك إيمانا يما ونن لد- ويسر لنا أمم؟
آه، شرحا هفيلا
نعم ويسر لنا ويسر لنا شرحا هفيلا مهذبا sannan ya Ubangiji, ka sauƙaƙe mana sharhi wanda yake hafilan mai yawa, mai bubbuga, مهذبا wanda yake abin tsarkakewa, يكون أميما نفع wanda zai kasance mai gamamman mai gamamman amfani cikin kowane gari.
وأقبل بكل منية وسعادة Allah ka karɓa dukkanin buri, ka karɓa wannan littafi da dukkan buri da arziki.
علينا بجاه المصطفى وسيلتي Wa bil Allah ka karɓe mu, bi kulli munyatin ka karɓa dukkanin, ka yi karɓa ga dukkanin burukanmu. wasu adatin kuma kai arziki alaina gare mu bijahil mustafa alfarman manzan Allah almustafa wa wasilati kuma alfarman tsani na ولست أبيهها لمن كان حاسدا wannan littafi ba zan halasta ta ba ko in bayyana ta ga mai hassada wa mustakbiran wa munkiran kulla ni'mati ko mai ka- girman kai ko mai inkari da dukkan ni'ima ولكن لكل ragibin في الطريق.
sai dai wannan littafi zan bayyana ta ga dukkanin mai kudayi cikin dariƙa نعم wayar ulana wal jami'i bi rahmati kuma yana kwaɗayi ya mana addu'a ya ma dukkanin yan uwa addu'a da samun rahama وينظر فيها بالرضا دون سكنة kuma ya kalle wannan littafi ya duba cikinta da duban yarda da ba tare da fushi ba وإلا فعله تبوء biramdati in ba ka idansa sai ta koma da rashin lafiya وإني أعيذها بك bi rabbi minar rada kuma ni ina kiyaye wannan littafin da da ubangiji na daga halaka نعم wa min sharri hasidin wa min zidagin دينك kuma ina kiyaye ta daga sharrin mai hasada ko mai kiyayya نعم فيا ربي فم فم fahamiha bi ƙarin wa sadwatin Allah ka kiyaye littafin nan da rinjaye da ƙarfin ikonka نعم وصبوة da ƙarfin ikonka نعم بجاه rasulillahi dan alfarman manzon Allah fiyayyen talikai عليه صلاة الله summa salamu salatin Allah da amincinsa su tabbata ga al- ga manzon Allah وآله wa sahabin والأصحابي wa alihi wal ashabi abdalil ummati نعم da iyalansa da sahabbansa wanda su ne fiyayyin al'ummatai فائدة fa'ida sabuwa نقل القرطبي عن سيدي أبي بكر ɗarɗushi Muhammad Qutbi ya ruwaito daga sayyidi Abubakar ɗarɗushi رحمه الله rahimahumallahu رحمهم الله da su biyun duk Allah ya ji kansu أنه سئل an kaumin an tambaye shi game da wasu mutanen da suke haduwa في مكان a wani guri فيقرؤون min alqur'ani sai su karanta wani abu na alqur'ani ثم ينشد lahum shi'ir sannan a rera musu waga kusuna su rinka rawa ويضرب suna raurawa ثم يضرب lahum ba'da zalika bidubbi sannan bayan haka a buga musu ganga والشبابة tare da tare da samari نعم هل الهدور معهم معهم halalin shin halarta tare da su halal ne أم حرام ko haramun ne فقال مذهب sufiyyati ka ce kaga mazhaban sufiya أن هذه badalacin wannan dubban na ne وزهاد jahilci ne ودلالة kuma bata ne وما الإسلام illa kitabullahi wa sunnatu rasuli musulunci bai zama ba sai littafin Allah da sunnan manzon Allah أما الرقص والتواجد amma kaga rawa da shauki da kar- ah, da da da, da karsashi da rangaji فأول من أحدثه farko wanda suka kirkire shi نعم أصحاب السامري sune mutanen samiri لما اتخذوا ijila yayin da suka rike dan maraki هذه الحالة هي حالة عباد الإبل kaga wannan a hali halin masu bauta ma dan maraki ne وإنما كان النبي sallallahu alaihi wasallam su sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مع tare da أصحابه sahabbansa في جلوسهم suna a zaune كأنما على sai رؤوسهم mu ɗaya ruka ce tsuntsu ne a saman kawunan مع su الوقار tare da والتقدير.
natsuwa da natsuwa فينبغي لولادة liwulatil amr ya kamata ma ga shugabanni وفقهاء ha'il islam da malaman musulci أن يمنعوهم من الحضور duri fil masajid sana su zuwa masallaci suna banna في المساجد zuwa masallaci وغيرها da wani masallaci ولا يحل لأحد bi halatta ga wani ba يؤمن بالله la yi wa lomi da aka da iman da Allah da ran أن alkiyama يهدر ma'ahu mai halarci wannan taro nasu لا يعينه ko ya taimake su Ala ba dilihim akan bannan su هذا مذهب الشافعي wannan shine mazaban shafi'i وأبي حنيفة da abu hanifa ومالك da maliku وأحمد bin hanbal da ahmad dan hanbal Allah ya ji kansu تعالى.
wato wannan duk maganan da ya faɗa duk mun gabatar da shi idan za a yi banna kuma a yi cakuɗe ne a buga ganga Mm, mm, a yi kiɗa a yi rangaji da bai wuce ƙa'ida ba babu laifi kamar yadda duk mun yi wannan bayanin a baya mm, tawajudi da sama'i da abigi ga saraya ko ya sunan abin mm, gurin- gurumi ko jita duk ba laifi mm, har gangan ma haka har ganga ma ya halasta Mm.
Maulam Shehu Suleiman ya kawo a cikin littafinsa Qawadul Adilla karkensa mm, wato halascin yabo bi alati darabi da kayan giya kayan kidi afwan astaghfirullah wai giya Allah ya sa an gane نعم والله.
Allah ya sa an gane نعم.
to ga littafin nan ita qawadul adillan ba ina ga yana babin karke ne ga ga hukumar raqsu indal madihi ya kawo kuncin rawa yayin waka Allah ya sa an gane sannan kuma a karke ya kawo hukunci na abin da ya shafi kiɗa in dai har babu banna a ciki ban sani ba ko an fahimta in dai babu banna a ciki babu cakwaɗeɗeniya a ciki ba a wuce gona da iri a ciki to don haka wannan ba haramun ba ne amma yadda mutane suka ɗauka yanzu idan mutum zai yi waƙa ma saboda lalacewa kana ji za ka ji kiɗan mata fi magana da ke faɗi yawa sosai.
saboda wai ba muradin ba mai ake ce a kiɗan a yi rawa shine buri ta yaya wannan zai zama halas ba ka ma jin abin da ba ma- ma- me- me- mawaƙan mu suke yi yanzu har masu yaban abin da suke yi kenan ka kula da kyau in ba ka ba ma maganar ma sai kiɗa kuma in ba ka da- nutsu ba ka nutsin ma ka kasa an wahalar da kai ba za ka fahimci me ake cewa ba yanzu gaba ɗaya mun an mai da ɗariƙar tijaniya waƙa in ba waka ba komai bane yanzu a cikinta ko maulidi aka gayyata ba abin da ake sai waka masaukin da aka yi ma mawaki daban da masaukin da za a yi ma malami na mawaki za ga haddata wannan bargon mai kafi laushi kafi mage laushi kai kuɗin motan da za a ba mawaki sai an yi time sai an yi divide by kusan sabin a ɗauka a ba malami ba haka ba ne in ma an bashi in bai wasa ba sai dai ya cika ma wani ɗan- ɗan uwan da za su je maulidin da shi kuɗin mota sai shi zai cika ma wani in an ɗauka nashi an bashi shi ko wancan har na abincin shan shan ruwan hanya sai an bashi idan mutum yana karatun karatu ko a jikin mutane sai in mai waka ya fara bugawa abin da aka koma kenan ne haka wannan fitina ne Allah ya sa an gane don haka ba irin wannan ake so ba to نعم قال الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله shi Usman dan fori Allah ya ji gansa ya ce في أوائل كتابه a farkon littafin sa najmul ikwani وما أكثرنا لكم النقول دا- دل- دالة abinda muka yawaita muku na cirowa dalilai masu nuni على إباحة آلات اللهو wanda suke nuna cewa halascin kayan wasa wato في kayan هذا kida الكتاب لتش... لت- لتشتغلوا بها ba d- don ku shagaltu da ita إذ لا يختلف اثنان أنه أنها domin mutane biyu ba su samu saɓani ba ليست من الدين في شيء انتهى بحروفه
wa ma aksarna lakumun nuqula an gane Ah, ba mu yawaita muku cirowa ba addalati ala ibadati alati lahi wani suke nuni cewa akan halaccin abu kayan wasa fi hadal kitabi a cikin wannan littafi litashtagilu biha don ku don ku bararraje ku shagaltu da ita نعم ba mu halasta muku ba don ku bararraje ku shagaltu da ita نعم
iz domin kuwa in ka ce za ku ɓararraje ku shagaltu da ita ku sani dai la yaktalif isnani mutane biyu ba su samu saɓani an na halayyar min addini fi she cewa ita ba ta ba a bakin komai take addini ba. kar ku je ku shagaltu da ita ku maida ta addini duk da dai abin da muka inji imamun shak usman bin fodi ce duk da abin da muka yawaita na kawo muku dalilai akan halascinta to ba mu halasta ba mu kawo muku wannan dalilan ba dan ku je ku shagaltu da ita kawai ku maida ta aikin ku za ka samu batijjani yanzu guda goma guda tara mawaƙa ne ba su da aiki sai wannan هو بصير من ما- kuma ba karatu نعم.
babban takaicin kenan ba karatu ba karatu to na haka ba mu halarta muku ba don ku shagaltu da ita domin mutane biyu ba su samu saɓani ba su haɗu ba ba su samu sa- ba- da wuya ka samu mutane guda biyu sun yi saɓani akan cewa ba a ma- ba a bakin komai take addini ba dan dai kai ba laifi to نعم اللهم أرنا الحق حقا Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya وارزقنا ka اتباعه azarta mu da bin gaskiya وأرنا الباطل batilan ka nuna mana barna a matsayin barna نعم وارزقنا ka azarta mu da nisan tanta بجاه نبيك المرسل dan alfarma annabin ka zababbe صلى الله عليه alaihi wasallam Allah ya salati gare shi da tsira بحمد الله وحسن عونه ta cika da godiyan Allah da kyakkyawan taimakon sa بسم الله الرحمن da sunan Allah mai rama mai jin kai الرحيم الله على النبي لقد Allah ya salati ga annabi mai girma جاء في قراءة أبيات igra'un wato cun- cunawa cunawa zaburarwa إيه، نعم.
ka- ka- kwadaitarwa مم.
umarni cikin karanta abiyatin wasu baitoci نعم يرجل magfiratu ana kwaɗayin لقارئها.
gafara ga mai karanta ta قال أبو يونس أبو nuwasi نواس abu nuwasin ya ce الشاعر المشهور mashhuri wa mawaƙin nan shahararre وكانت حالته ma'arufatan معروفة halinsa dama kuma ai sananna ce gurin kowa قال بعض الصالحين wani daga cikin managarta ya ce رأيت في النوم na gan shi a حالة cikin bacci bayan mutuwansa cikin wani hali حسنة kyakkyawa محمودة abin yabo قال قلت له sai na ce da shi ما فعل الله ka dai san بك؟
mutum ne wanda ya yi ɓanna sosai مم.
abu nuwas ba ya yi ɓanna sai na ce me Allah ya haɗa ya ka da kai haka har na ganka cikin halin nan mai kyau نعم قال sai ya ce غفر لي قلت بماذا qultu قال لي؟
gafara li ya gafarta min ne بماذا qultu قال لي؟
bi maza sai na ce mishi da me wani aiki Allah ya gafarta maka نعم qala li sai ya ce da ni بأبيات qultu ha saboda wasu baitoci da na karanta yayin da zan mutu قال sai na ce قلت له ما هي sai na ce mishi meye baitocin قال لي هي عند رأسي sai ce suna nan a gurin kaina كل سادتي a gurin shimfiɗan fulona yana nan da- a a wurin kai a inda na sa kaina ƙarƙashin fulo lokacin da na mutu قال فأتيت إليها sai na je gurin wannan fulo فوجدتها أربعة أبيات sai na ganta baitoci hudu ne وهي ita ce ya rabbi in azumat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna abwaka azamu ad'uka rabbi kama أمرت تدرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرام إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو المسيء المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ذني ثم إني مسلم كاجيتا تو Ya Rabbi, in azumat zunubi zunubi kasra ya ubangiji idan zunubi na ya girma gurin yawa falaqad alimtu bi anna abuka a to ai na san abubuwan yafi yanka yafi girma zunubin nawa girma ad'uka Rabbi ina kiranka ya ubangiji kama amarta kamar yadda ka tadarruan umarce ni ina mai kankan da kai fa iza radatta yadi Allah idan ka faman zayara.
Allah idan ka juyar da hannaye na ka ki bani to wa zai ji tausayi na in kana la yarzuka illa mu idan har ba mai kwaɗayin rahaman ka sai mai kyautatawa fa min allazi Faman allazi yarjul musii'u.
yarjul musii'u mujrim to mai laifi mai munanawa mai laifi wa zai kwaɗayi mali ilayka wasilatin illa rajul ban da wani tsani zuwa gare ka in ba kwaɗayin rahaman ka ba wa jamilu zanni summa inni muslim sannan ban da wani tsani zuwa gare ka sai kyakkyawan zatuna da cewa kai mai badawa ne Wani shai- sannan sai tsani sai da kyakkyawan zatuna na farko cewa ni mai mika wuya gare ka ne Na.
aha wal shaykh sayyidi Muhammad al-Arabi bin Sa'i.
tijani sannan sai di Muhammad ibn al-Arabi as-Sa'i at-Tijani wanda ya sharhin ya ah, Munatil Muridi wato mai Bugatul Mustafi da yana da Hazil Abiyatil Mubaraka wa'annan baitoci masu albarka هذه الابيات المباركه نعم wa'annan baitoci masu albarka Ah, wa'annan baitoci masu albarka su ne نعم الله اكبر لا لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه هذا عبادي إلى ثناء عرفانه لولا التفضل ما تدول ثناه ملك الملوك وحكمه في كلكه ماد فلا حكم يراد سواه سبحانه القدوس في هدراته أغني ذاتا ز- في هدراته عن كل عن كل ما لا ينبغي لأولاه حق الرداء الكبرياء له فما أرد المنازع فيه ما أشكاه وهو الحفيظ لنا وليس يؤود في أرضه حفظ ولا بسماه وهو اللطيف لما يشاء حقيقة من عفه باللطف منه كفاه حسبي العليم حالي كافيا في كل ما أرجو أو أخشاه يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه أنت الجليل الفرد والسمد الذي يؤتي الذي يدعو كل مناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي يا رباه يا رب للذات الألية باسمها بمسون سر فيه يا قوساه اكشف كروب المسلمين جميعهم واجز هموما بنسرك يا هو اكشف كروب المسلمين جميعهم واجز هموما بنسرك يا هو اكشف كروب المسلمين جميعهم واجز هموما بنسرك يا هو واكبت مسر الكيد واردد كيده في ناره وإله ما أرداه وعلى حبيبك من سرى في ليلة لأولاك فابتهج الأولى لسراه ألقى الصلاة مع السلام المرتدى ما أشركت أرض النهى لسناه والآل والأصحاب ما داهن دعا بعد الدراءة فاستجيب دعاه الحمد لله مكرن فاتحة دي صلاة الفاتحة قوم هدية سيدي محمد النزيفي الله سبحانه وتعالى كي مسا زوا رولسا بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة دي صلاة الفاتحة قوم karanta fatiha ɗaya salatin fari kafa uku hadiya ga dukkan mukaddaman rikin shamar tijani karanta fatiha ɗaya salatin fari kafa uku hadiya ga maulan musabul firit alhaji ibrahim yes karanta fatiha daya salatul fatiha kafa uku hadiya ga maulana shana Ahmad Tijani Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ka amfanar da mu Allah ka amfanar da wasu da mu Amin.
Allah ka biya bukatocinmu Allah ya san damoyin mu ya dauke mana Amin.
wannan shehi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da abinda muka karanta Amin.
abinda muka yi kuskure a cikin karatukan mu Allah ka gafarta mana inda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan sa Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الحمد لله